العزيز الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم قوم الغلو قوم الغلو تنبلو دوبيل شابيا جمعة كنا من داو كان كراتمنا كتاب الزهد والوصية wanda za mu raira baituka kamar da muka saba insha Allah sai kuma mu fassara za mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه العظيم وحب رياسة وهوى وأمن
وحب رياسة وهوى وأمن وحب رياسة وهوى وأمن وحب رياسة وهوى وأمن ولكن وحب الرياسة نحن قال الإسلام وحب رياسة وهوى وأمن وحب رياسة وهوى وأمن إلى دار الفناء من العناء إلى دار الفناء من الأنام إلى دار الفناء من العناء إلى دار الفناء من الأنام ودنيانا وإن ملنا إليها ودنيانا وإننا إليها ودنيانا وإن ملنا إليها ودنيانا وإننا إليها ولذ بنا المآكل في الإناء ولذ بنا المعارف في الإنام ولذ بنا المآكل في الإناء ولذ بنا المعارف في الإنام ربنا قد وجدنا كل وطر وهونا قد وجدنا كل أمر وهبنا قد وجدنا كل وطر ووهبنا قد وجدنا كل أمر وطال بها المتاع إلى انقضاء وتعالى بها المتاع إلى الكتاب وطال بها المتاع إلى انقضاء إلى انقضاء وتعالى بها المتاع إلى الكتاب فقاطنها سريع الظعن أنهاه فقالتها سليم فارس عنها فقاطنها سريع الظعن أنهاه فقالتها سليم
ولو رام الإطالة في التوائي ولولا مكان في السماء ولو رام الإطالة في التوائي ولولا مكان في السماء وتصرفه المنايا عن هواه وتدركهم الآية عن الله وتصرفه المنايا عن هواه وتدركهم الآية عن الله وإن كان الحريص على الثوائي وإن كان حميد الأدوان وإن كان الحريص على الثوائي وإن كان حميد الأدوان
so a zaman mu da muka wuce in ba ku manta ba an fara kirgo waɗansu abubuwa na ce muku ah, dan mun zo wannan karatu za a ci gaba da su cewa yace ala innar rukuna ala gururin ila lawil ila lawil nisa'i ma'al ghina'i yace ala ku shaurara innar rukuna ala gururin ka sani karkata zuwa ga rudu ko rudi duniya kenan abubuwan cikinta na rudi ilalawin nisa'i zuwa ga abin da ya shafi wasa irin na ɗan mata ma'alhina'i tare da wanda ake wato yin an da ake yin sa da wake-wake irin nasu mutum ya karkata ya zama irin waɗannan kawai ya sa a gaba ɗaya kenan ya ce wa ubbur ya tafi da kuma mutum ya zama yana son shugabanci ko ina aka taru dai kai kan kai kake so a naɗa ka kai ne a gaba son shugabanci wa hawan da kuma son zuciya mutum ya zama mai son zuciya uku kenan ko wa amnin ila daril fana'i da da amincewa zuwa ga wannan gida mai karewa mutum ya aminta da duniya ya kama ya ya aminta da ita ya yarda da ita duniya wa amnin ila daril fana'i da aminta zuwa ga gida mai kare wannan duniya waɗannan abubuwan da aka kirga gaba daya min al'ana'i suna cikin wahala wanda duk ya rike wa'annan to na cikin wahala a duniya da lahira kuwa zai haɗu da wahala min al'anai suna wato wannan yana cikin abubuwa da za su wato wanda duk ya kama su yana cikin wahala wa duniyana yace kaga duniyar mun nan wa in milla ilaiha ko da mun karkata zuwa gare ta gaba ɗaya mu muka karkace muka koma sha'anin ta kawai wa ladza bin al ma'akilu fil ina'i sannan al ma'akilu nau'u'an abinci iri iri ladza bina yayi mana daɗi fil ina'i a cikin korenmu kullum nama farfesu waye ko koren abincinmu abaibaɗin ci ne suka yi mana suka daɗa da mana wahabna muka kaddara kar wajadna mun sa haƙiƙa mun samu kulla watsirin ko muka zaci haƙiƙa mun samu kulla watsirin duk wata irin bukata na duniyar nan wa qala bi al mata'u kuma wannan jin daɗin ya tsawaita muna muka muka dade a haka muna muna morewa to ilan kifani wata rana dai zai kare duk yadda ya tsawaita ilan kibali wata rana zai gare faƙaɗinuha wadda ya wato mazaunin wannan duniya wanda ka ga ya ɗan share wuri zauna kenan sari'ul ba'ani anha wannan shine ma mai gaggawan ƙauracewa ya batta wanda duk ya zauna yake zaune a duniyar nan to mai gaggawan barin ta ne ba shi lokaci kawai duka walau ramal italata ko da ku ya nemi ya daɗe a cikin duniyar nan to fitawari ƙarshe dai yana cikin halaka ƙarshe dai zai halaka ma'ana zai mutu zai kuma zai halaka in dai wannan dan share wuri zauna ne na dan neman jin daɗi kawai a duniya shi kam bushasha wa tasrifuhul manaya an hawahu almanaya jam'i ne na maniyatu mutuwa shine maniyatu mutuwa manaya kuma jam'in plural na mutuwa ne mautu shine manaya wa tasriful manaya mutuwa sai ta juya shi an hawahu gabarin wannan son zuciyar nasa ta zo ta dauke shi ai gwanda kana aikin Allah mutuwa ta zo ta dauke ka kan kana aikin shedan mutuwa ta dauke ka akan kana yin wannan aikin shedan son zuciya kuma wa in kana al-harisu ala sawai ko da yana kwaɗayin daɗewa a duniyar nan to ba zai hana mutuwa kan ta zo ta yanke shi ba ta ɗauke shi wa in kana harisu alasawai ko da shi yana kwaɗayin daɗewa a wannan duniyar ba zai hana mutuwa ta zo ta yayyube shi ba to wannan shine fassara wato ba bayani fassarar gayan baƙin sai mu dawo baya mai littafi ya ce wa hubbu riyasatin da son shugabanci riyasa shugabanci son shugabanci to wannan lalle ne luga muke karantawa kwarai da gaske haka ne kwaje kwarai so amma na ba wai mu karanta mu iya musam yaya bakin yake yaya fassarar sa yake kare ba to karatun da yake cikin ma duka sai mu dauka sai ya zama mun yi abin da ake cewa once bitten twice shy an harbi tsuntsu biyu da dutse daya da koge daya dama littafin abin da sunansa kenan zuhudu ta raba ka da duniya ka tattara duniya kai mata saki uku kamar yadda shafi yake faɗi ko wai menene baitukan nasa yake cewa na kan kawo su yawanci wani lokaci a wurin majalisai inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا so haka ake so mutum ya zama ya yi wa duniya saki uku ya rabu da ita in ba haka ba ba za ka bar shi ya gamu da Allah lafiya ba da haka hubbur ya sace son zuci eh, son shugabanci duk wanda kaga yake son shugabanci to gaskiya halakacce ne halakacce ne bai gurɓataccen zuciya ne in zuciyarsa mutum yana da kyau to kullum sai dai wani ya ja ya ja ka sai dai ala tilas an tilasta ka sabon shugaba sallallahu alaihi wasallam ko da jan sallah limanci wannan shi da karamin takdiri ba wai shugabanci ko ina ko bi da komai ba na duniya na na halla wannan in kaga mutum ya yadda ya ja to sai an tilasta masa amma kun ga yanda yanzu yadda duniya ta dawo kwanan da muka je da man sani wani jana'iza Allah ya sa baran bi jana'iza yin sallar jana'iza ba ne kawai ana an gama cika kawai wani tsafa saboda tsaban son su shugabanci sai haka yake dai sai haka daga nesa ba baya kusa da inda za yana ta haka wai shi wai yana so a bashi ya daga ƙarshe dai dole suka ce wai yanzu ya dace shi ya ce to mu Allah ya Allah ya hukunta bara mu tsaya kan gawan ba ba yadda za a yi ba wahabi ya kam ya wuce gaba kam in bi shi sallah ba zai yi ba kowace irin sallah ce sai dai na tabbata ba wa abin nan inda wuce gaba shi ma zai bi ni na tabbata ya karya wannan abin nan na su din a ba zai taba yi ba sallah kan ko ta ne kana wannan aqidan ka ka wuce gaba bi ka ba zai taba yi ba wannan in Allah ya yarda a ina tabbata ka wuce na wuce gaba za ka bi ni to kila saboda haka maulan mu koya mana mun gani a koyarwarsa a irin yadda ya koyar mana don ka karyata kanka ne in ka in har zaka bi mu ka rubuta duk karyar ya zama ba da'awa kake ba ganganun da kake duk na karya ne ke a haka kawai ka ga mutum ko ina aka je shi kam shi ne dai za a sa kawai bai zai yiwu ya yarda wani ya nuna ko mota kun ya tafiya akwai inda su wallahi ba za su taɓa yarda ba ana alwala kawai zaka ga ya wuce gaba kawai ya je yana musurai yana ce mutu safu safu kawai waye yake bani labari a jami'ar kashirin yaro mai kuma tuna nan gari yake yana yana dan nan academic aure ai kullum zai je kama alwala saura miki 30 sallah ya zauna da an shigo masallaci kawai sai sai ya gaban mutane kawai ya juya ce bismillah a hada kawai kun gane shi ko yaro mai kuma tun nan kamar ya kullu yana zuwa shagon ko in ya zo ya same ni shagon baya yadda ya shigo to shi abun are ne shi malamin jami'an kawai in sun taka margaki kace in ba zai bi ba kawai ya in ba zai bi ba in an zo ba su yarda da zai hankalin yana talibi yana musu nuna son shugabanci ba za ka taɓa bin wani kai sai alwala ya zai zauna ko na shigo masallaci zai tsaya juya kawai bismillah shi wannan shi alhamma zan ta kamar da ke sai in zai biya ba zai yi ba kan Allah ta yi shiken bai san yadda zai to kar ka yadda ka zama irin wannan mai son shugabanci daga kana yaro har ka mutu kuma ba ka biyan mutanen kirki ba ne ka gare cikin abubuwan da za su halaka rayuwar da aka kirgo su hubbur ya tafi son shugabanci matsalar shugabancin ko na mai anguwa aka naɗa ka ran lahira za ka ana sa ka kabari a daure za ka shiga shine damuwa to me ka more ka yi adalci ma ya ka kare a gabari sun kai shugabanci bellan tana in kawai kai dai kana yi dai kawai baka san ma ƙa'idodin abun ba inda za mu tsaya mu ce za mu yi magana sosai a wannan gurin malamai usulul fiqh sun kawo ka'idodi conditions na shugabanci sharuɗar da sai ka cika su ake naɗa ka shugaba kai ko limanci ma kanka ai mutum ya cika ko sharuɗa tara wanda baka cika in baka cika su ba ka zalim liman ba amma kowa kawai wayi da hannun ne da haɗu ne a hadi ne tokki ne to ni la to hannun ma banu fatin jaka to limancin kansa ne sharuɗa tara yake ci in baka cika su ba ka ja aka bi dai to to su dai sun bi dai amma ba dai liman ba sun bi wani abu dai haka saboda haka a take ce kar mutum ya kiyaye kansa da wannan irin abubuwa ne da suke halaka dan adam so shugabanci ko ina aka je ka rika jan baya baya kar ka yarda kai kam ka zama kai ne a gaba gaba ba halin ma mutane su faye bane ba halin mai wancakken zuciya bane kullum aka ta haɗu kai kam kai ne a gaba gaba gaba gaba gaba gaba to kar ka yarda da wannan da zama kai ne mai baba kere hannu da kafa mutum zai shiga kabari a daure sai an duba tukunna ka yi shugabancin da kyau eh a kwance ka in baka yi da kyau ba kana daure har filin alkiyama ka wuce wutar jahannama da haka haka ya tabbata za a yi wa duk wanda ya zama jagora to wai kai ka wannan wannan shigar da kanka wannan case din a gwanda ka je lahiya lahiya ba malam in ka ganka daure a kabari sai dai in bashi shi ma yana sa a daure mutu ka mutu da naira daya na wani a wuyanka baka biya ba to a daure za ka shiga kabarinka gam in ba a bincika aka gano aka biya bashin ba kana daure har a busa ka kai ka shi yasa ake so maza maza qur'ani kansa yake cewa min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn magana wasiya ko kuma bashi shi ake fara tambaya ba wanda yake bin sa bashi ba magana wanda yake bi ba wanda yake bi ga mai sauki ne in bai ji tsoron Allah ya dawo da shi ba can masa za su je su hannu amma dakata a'a wanda yake shi wanda in ana bin sa bashi za ku bincika ba wai waye yake bi ba ai kana tambayan waye yake bi kam kenan ai gado kake so kudi duniya ya dame ka a kawo ku gada mm wa ke bin sa za ku bincika ku taimake shi kar ya shiga kabari a daure to wannan yana sa shi ma mutum ya zama a daure a kabari da shi da maganar shugabanci ko ko ko a tasha haka na saka shugaba to in ka mutu ne sai a daure za ka shiga kabari wawan sai son rai dukan su biyun nan damuwoyi ne cututtuka ne na zuciya in zuciya mutum ba kyau za ka ganci yana da su son rai kai kullum kullum kai kam ba ka son wani ya samu kai dai kai dai shine son rai kai dai in an kawo abu a raba maimakon kai da ka raba sai an ce wane ya kuma aka yi wane da rabi aka yi haka wannan ka kai mai kaza shi kai a ba ko ba ko a a ba mu da ba mu da ba a rarrage a rarrage a samu a samu to haka ake shi ne kai kai kai ne mai wankakken zuciya amma an kawo ka raba da ka tashi sanda kai zaɓi ƙaton kashi sai ka ajiye wa kanka sai ka ce kowa ya dauka to wannan shine hawan sorre mai sorre ko kuma da ka kasa ka kasa muku sai ka fara dauka ai kai kai kai ka ka san wanne ne yake sai ka bari kowa ya dauka kashin karshe wanda aka bari sai ka dauka amma an hindi go an sufi kai kai Allah shure dama akwai abun da kai to son rai son rai kullum ka zama kawai kai ne ka samu ne kafin kowa ya samu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a Qur'ani cikin suratul jasiyat ne ko zukhruf al-jasiyat أفرأيت من اتخذ إلهه هويه wa dallahu Allahu ala ilmi shin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka ga wanda ya maida son zuciyarsa ya zama Allah ba son ransa ya zama Allah akwai su duk abin da zai yi ba ruwansa da mai Allah ya faɗa akan abu ya Allah ya ce a yi shi ya annabi ya ce a yi shi ya malamai suka ce a yi shi yarensa yake so haka zai yi shi kawai an gane yaya zai fardaɗi a ransa kawai to haka zai yi ko sallah ce bai taɓa za a yi ya annabi yayi ta tasa ya take ne kawai shi yadda ransa ta kwanta masa rai kawai haka zai yi ta yadda ya ga dama so ne da halki ko ko menene ya zama ba za ka tsaya ka bincika yaya yake a shari'a ba kai yadda ranka yake so kawai za ka yi to ka zama mai bin son rai wahawan kenan zamantakewan gidanka ka bincika ya ma'aiki alaihi salatu wasalam yayi nashi a'a yanda kaga dama kake yi kawai son rai kenan son rai din nan in an fara ka misalan da ko a ina za ka gan su ko a ina za ka ga ya shiga mutum ne zai zai auri mata sai ka ga ya nuna son rai akan daya daya duk abin da ta nema zai yi mata daya kuma sai ya zama dole ko ina a duniya son rai nan za ka je ka gan shi in wance ba ta da lafiya abba in ka ga yadda hankalinsa yake kaduwa baya ji baya gani kana mara abba ba mara lafiya nake da shi ina da mara lafiya dole ka bar ni hankali na baya jikina ba sai an ce ya kai ta asibiti ba in ita ce in mowa ce ko yana wani gari ne ko dan zazzabi ne maza a a kai ta asibiti maza maza kai in dawo duk abin da ya kama yi amma in tsayar ke bora a'a ita kan je ka je ka gaya baba ban da lafiya to naji naji abun ya dame ta kaje ka ce kai na baka ba zai faɗi to naji nace a yi ba nake naji ba saboda bora ce to a je a sayo mata paracetamol sai dan cire naira talatin ko ashirin tsanani a je a sayo mata paracetamol a kai musu amma mowa ka ba a wasa da mowa to me wannan son rai ya'ya wani in matansa biyu biyu ne ko uku ko hudu in ƴaƴan wance lokacin biyan kuɗin makarantarsu ya yi haba ayatun tuba su yake in na wance ce kuma ko sun zo sun tambaya bai zai biya ba sai da haka ba da kuɗi ‘ya'yan wanke duk damuwan duniyar nan zai musu don fara'a da nuna murna da kaza in sun zo wurin sa in wayannan su zo kuma shi ya aibe su saboda me wai wannan mowa ce wannan bora ce son rai kenan yaran gida a wurin sana'a ana nuna son rai haka kawai sai mutum ya zaɓi ɗaya daga ciki sai ya nuna duk abin da ya kamata a nuna mar sai a rika nuna mar shi wayannan kuma ko sun zo kusa da kai kana abin da ma ya rika koyewa kar su ga yadda kake abubuwan son rai har wurin sana'a ana yi akwai wanda kake so shi kam in ya zo dai zaka buɗa mar shaf shaf ya gane logan abu wane kuma in ya zo saboda dan bora ne shi ba za a nuna mar ba kamar tera aka misali sai a rika shaf shaf bara a gani bara a yi da sauri bara ya gane ba ya ta zama shekara da shekaru bai iya komai ba in ya tambaya a ce bar da sannu za ka gane in an samu in ana so a nuna wani abu sai a yaki ɗayan sai ka ya tafiya ta ka gana in kai haka kai haka kawai son rai an zo za a karbi wani abu layi ake yi sai ka ce a ni a zan yi layi ba yi aiwa ne mutum ai son rai sai ka je ka yi dabarbaru ka yi dabarbaru ka yi haka ka yi haka ka yi shigin kan an gara sai a ganka saura mutum biyu a gaban ka akwai irin su na rantsa da Allah shi ko za ka mutu shi ba zai iya bin ka'ida ba saboda son rai shi dai ya bi layi a sai ya shige son rai nasa da shi son kansa kansa ne ba ruwan da mun je fa za mu karbi scholarship wata rana ina tana a Maiduguri akwai wani ɗan ɗaki ɗaki mu ɗaya da shi dawa kullum tsokanansa muke na goje mutane yan kaza kaza kaza akwai wani sunan da muke gaya wani shi kam dai bai iya wai a zo wai yayi abu ya bi ka'ida a a ba ba wanda muka je auren sa kwanan nan karkan can kashe wallahi an zo za a karbi mun zo fa ya kai mutum ɗari biyu a gaban mu na rantse maka da Allah layi mun yi laifi amma bawan Allah nan kan an wai ina kokarin kama mana layi in na samu na kama shi ma na riga shiga in samu wai in ce akwai wani a bayana maza maza ko da wani ya zo ya zama da yana karar da abin nan na ce ya zo ya shiga bakan abin nan ya ce min eh yana zuwa yana zuwa ba damuwa A'a. ashe muta zai pdp ne wallahi kan in ankara na rantsi da Allah bai kai mutum biyar ba a gabansa sama da mutum ɗari biyu Allah ya je ya kutsa an ya je ya tada hayaniya kawai kan ankara kawai zai zai shiga layi kawai bai kai mutum biyar ba a gabansa ko uku ko huɗu na ga can da hularsa kawai yana kawai ya shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya karba ya karbi scholarship ɗinsa kuɗinsa ina ji ne kam sanda aka yi awowi ko nawa awowi sosai aka yi kafin samun karba ya ga ɗaya gida har ya wanka ya koma ya koma su da musa kullum kuma in za a irin wannan kan ko za a yi yaya sai ya yi shigin son rai in na fara ma lissafi irin wannan in an kawo kayan siyasa an cewa ne ya raba to in dai aka kuskura al'umma ba ta gani aka kawo abu aka ce ya raba to sai ya samu abin da ya yake misali a kawo abu a kori kura a jibga a ce kayan shine wuka shine nama ya raba ba a faɗi sunan kawai mutanen anguwa a'a shi kenan ai kuma ai na ɗaya tukun zai wa zai yanki na ka tukuna abun nan fa na gwamnati ne ba na tsohonsa ba ne a ina gaya mana yadda abu yake ba na tsohonsa ba ne amma tukuna zai ware wa gidansu kam ƙafin kashi ba zai yiwu a ce wai duk gidajen anguwan ya raba equally kamar yadda Allah ya ce ya raba ba a wannan ba za ta samu ba gidansu kam tukun sai ya ware musu katoto kashin da ba wanda zai samu irin wannan kashin an gane bayani son zuciya shi yake ja wannan dama in ya raba gidansu to sai ya fara nazarin to waye kuma yake yi na yake sona waye baya sona zai samu wanda duk yake min gani gani to in ma ya samu sai dai sai yanda na ga dama zai samu in ya samu wani abu yadda yake zo ba to son rai kenan wannan duka hawan ne hawan nafsu da Allah ba haka rabiyan take ba a yanzu a zamanin siyasa nan ba a ɗaya yana kawo abubuwan rabiya sai wanda yake so zai samu in baya son ka kawai ka shiga uku kawai nan abu rabon ka shigo hannunsa ka shiga uku saboda partiality selfishness sunan hawa hawan nafsi da turanci selfish selfishness son rai ko kuma a kawo wani abu na garabata sai a kira ka a ce to an gwango ana kawo masa a kawo musu ci gaba za a yi kaza daga an faɗi haka to zai fara tunani ta ina zai fara almundana da ya ji za a bashi za a ɗaura shi kan wani garabata to ka gaya ina za mu ci gaba kowa da an kira shi wani abu na ci gaba shi zai fara tuna kansa ne sai fara cewa to wane yana ciki wane yana ciki wane yana ciki wane nawa yana ciki yanzu saboda son rai an daina duba cancanta a cikin dukkan sha'ani ba maganar cancanta waye nawa kawai wani nan ko me yake da shi komin cancantansa in dai ba na so shi a raina to bare yi ba a nemi wanda bai iya ba ba saka shi kenan shi ya bata shugabanci shi ya bata ilimi shi ya bata mulki da komi da komi a duniya son rai ga wanda ya kamata a bawa amma ba a son shi akwai saboda son rai sai a ɗauko wani wanda bai cancanta ba a naɗa shi akan mutane wannan gaban da kuke kallo ita kadai in mun ce za mu tsaya mu jajirce a kanta sai kaga duka abin da ya bata ya gurbata sha'anin mu ma gaba ɗaya son rai ne kawai
da haka mutane su ji tsoron Allah su gyara zuciyarsu rashin gyaruwar zuciya shi yake jawo irin wannan daga kullum a zo za za a yi abu ka kalli kanka ba ka kalli ba ka kalli mutane ba to ka halaka ka shiga uku kana cikin babin hawan nafsin nan kuma in ka fuskura ka shiga kabari da shi wallahi ka shiga uku
da haka mu gyara kanmu dukkan wannan a ce Ibrahim an kawo abu an ce ka raba na siyasa sai ka ce to
umaru kan ko za a mutu yana ciki
malami yana ciki baban gida yana ciki eh, wannan yayana jibir yana ciki sai ka fara kirga yan gidan kuka dukkan su sanda ka tabbata sunan su ya shiga tukunna sannan ka fara lalube a anguwa kuma wa kafi so wa yake in kun haɗu tun ba kamar magana ba yake gaishe ka haka wallahi haka duniya ta dawo eh da abun ya shiga duba karfa mu ne in yi garaje yin da wuraben ka ba na satawa bi tabbidin hadda kam kowa sunansa ya shigo in ma sunan wani zai shigo daga baya shi ne kayan adalci? ba haka ba ne Allah ya ce halin sahabban manzon Allah wa yi usiruna ala anfusihim walau kana bi ba ba kai ba wai ba wai yadda na yi misali misali nake fakar kuma wani ya zai ya ce na ce ibrahim an bashi zai je ya ɗebo su jibir da su waye waye duka sai ya ba su tuzu wai ina buga example ne a kasa kowa da irin fahimtarsa in ba na yi mis- ce misali na buga ba wani ya ce to ai ibrahim halin sa ne da an bashi ai haka ne so gaskiya mu gyara zukatanmu don zuciya ba ta yi kyau ba shi ne zai jawo wannan annabi yace eh, qur'ani yace wa yubsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su sabon annabi in an kawo abu suna zaben wani ya samu akan kansu ma bellan tana wani dan gidansu su kai ka samu tukun na surasa ban taba baku da- labarin saha- sahabi wajen shida suka mutu ba akan ruwa dan kadan saboda kowa ya fi son wani ya samu akan kanshi ba wai akan wani nashi ya samu ba shi kansa ma tukunna ana wurin yaƙi ne ishi yayi ishi ta biya ɗaya biyu ba zai sha wani ya zo ya ce ishi zai kashe ni kashe ni kai da wannan haka ya miƙa masa ya zaɓi shi ɗin in ma zai mutu ya mutu wancan ɗin ya sha wancan ya zo zai- ko- zai sha ruwa ɗan kaɗan ne ba wani ya zo da gudu ya ce don Allah ka taimake ni da ruwan nan zan mutu ya mika mai wancan da aka ya mika ya mutu wannan na biyu ya mutu wani ya zo da gudu ya ya ce ka taimake ni in sh- da ruwan nan ya mika mai shi ba waje mutum shida kowa ya iya sha yana mika wani kuma kowa ishi kamar zai kashe a takaice wani nan duka suka mutu sai na ƙarshen ne ya samu ya sha ruwa waye zai iya a yanzu ga ya mini ya kamata mu je har gida mu dube shi da kayi kai ne za ka iya kuma to kayi son rai kai ma kuma har yanzu ya min kan yawa wai a wawa ce sai ran da muka gwada ka abu biyu abu biyu sai an testa ka ake gane imanin ka na ba a cewa haka kai wani a wani ai ku daura shi ba haka kudi zai zai iya aiki yana da imani mm mm mm Allah sure sai an testa an gani abu biyu su je sahabban manzon Allah da mata da kudi mata su ne wanda muka wuce da zuwa wancan zaman ilalari misali da harkan da duk imanin mutum ko yana tafiya imani yana zuba ana ana tsinta ana amfana da shi da ya girgiza ka imani kawai za a ga yana zuba to banda banda haɗorin kuɗi kam sai kun ɗaura shi kun gani ya yi a haka kawai ka ce wai a wannan ai kawai ai insha Allah a a mm a bi a hankali su matsalar su kar ka shiga ne kawai shanin su kana shiga to zaka fadi warwas duk yadda kake gani mutum yanzu nan wallahi zaka ga ya- son zuciyarsa ya fito a fili in ka in ka ko ba ba wai naka ko babanka ne sai ka sai ka gane mar karshe in dai harkar kuɗi ya kafa. a zo a a ciro kuɗi kaɓa ko ko kaɓo a ce ga su a hannunsa amma wai haƙƙin ka yana hannunsa hayya to a nan ne zaka gane imaninsa ya yake a ce kuma ba mai zuwa ba wani audit da zai zo ya bincike shi ya aka yi me yayi to ai abin da sai abin da ya ya gama ne na ɗaya dai bare yarda ka san nawa bane tukunna aka bayar bellantana ka in in an raba ka ce ai sai ka yi lissafi ku nawa ne nawa aka kowa ya samu nawa ya coke a'a sai ya yarda ka san nawa ne tukunna ai kafin ka fara wannan lissafi in kuma kaddara ka fara sani ai kuka sani din ma to zai muku idon ka shine kawai ko za ka mutu sai yayi yadda ya ga dama to anan ba a fa kowa anan kam sai ya bi a hankali sai da kar ka sa kanka kawai in harakan kuɗi ne don za ka faɗi da duk kokarin ka baka fi sabon annabi ba abu rere ce wallahi yana tsoron shekar taurin kuɗi shi yasa baya sa kansa shi yasa ya je zauna masallaci ma kawai ba shiga harkar mutane da lantana ya je ya yi wani abu masallaci ba ya zuwa ko ina sai masallaci haka kuma imam hasan al-basri ma ya faɗa yace da mata da kuɗi kan ka kuskura ka ce wai kana da garanti zaka sa kanka yanzu kana shiga harkar mata kama da ko ka ce zaka iya suna da wani da su shedan kansa yana tsoron su in kana jiwa shaidan ne yake sa mutum ya saba Allah ko shaidan din kansa yana tsoron mata in ji Qur'ani shaidan sun wuce gaban shaidan ma saboda Allah ya ce inna kaida shaytana kana da'ifa kaidin shaidan abu ne mai rauni mata kuma Allah ya ce inna kaida kunna azim kaidin ku abu ne mai girma Allah da kansa ba Allah al-azim yake inna kaida kunna azim kasan ai sai a hankali ya yi shekar shekar ɗin kansa ya taɓa yin ayyuka na shekaru yana ayyukan shekaru ya zo yar mace yar karama ta warga za masa lissafi kaga sun wuce gabansa da haka ne kawai harakan son zuciya yan uwa wallahi duk lokacin da kaga kana da son zuciya a harakan mutanen da kake jagoranta a zo a sa ka kai abu ka rika nuna son zuciya to billahi allazi la ilaha illa huwa ka shiga uku don a lahira duk mutumin da zuciyarsa ba wankakkiya ba bare shiga aljanna ba in ji qur'ani illa man atallaha bi qalbin menene yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ba wanda zai kukuta a lahira sai wanda ya zo wa Allah da wankakken zuciya kukutacce wanda bai da komai a cikin sa lafiyayya wannan kira jajircewa ne gaba ne mai hadarin gaske wanda duk wanda kake gani kaman ka yarda da shi to wannan gurin in an zo sai kaga ya faɗi a gurin wurin son zuciya din nan da an fara za a yi kaza ka fara tuna to kai ne kai ni ne ni zan samu ni za a bada mukami kaza za a yi kaza to ni ne ni ne ba ka fara tunanin wani kan ya samu kai ne kai ne da kaji haka to kana da damuwa a zuciyarka kana son zuciya wai nan din da kake kallon dukan su su ba bayan Allah bane ba ka musu fatan su samu kai komai ya fito mai na mora kai kawai ba ka tuna kowa ya samu sai kai da aka wani wuri ne aka ce to suwa za su je wuri ne da za a je a kawo sai ka fara ha a waye ne ke kowa ribar ha kai kai ribar kana jin kawai in dai ba ka cikin wanda za suka za su samu to za a yi bala'i yanzu misali zan yi mana karamin takidiri yadda za mu gane ba ga muna bana ka ku dukan nan kun haɗu uwa ɗaya uba ɗaya ba a dai nan masallacin ka uwa ɗaya uba ɗaya ne ko sai aka zo sai aka ce to an kawo dukkan kunnan mukaddara kowa yana neman jam zai dukkan kunnan ga kunan a masallacin nan kowa ya gama sakandare yana son ya tafi jami'a sai aka zo nan gurin aka yi sallama sai wani dan siyasa misali ya zo sai zo muka gaisa lafiya lafiya ya ta na gaji ya aiki alhamdulillah wato wani form ne muka kawo ga sunan guda uku na jam ko a cikin ɗaliban ko akwai wanda ake ganin yake yake sha'awa zai je kuma kowa dama yana nema a cikin kunnan to a cikin kunnan da kuke cikin masallacin nan kowa yana Allah Allah dama kuma an kusa an an je misali ma muqaddar ma an je za a ta a rufe sayarwa kuma kowa yana nema sai aka kawo kwaya uku a cikin kunnan waye ne zai ji shi shi yayi hakura kowa ne samu kuma ko an jefa an yi layi za a saya an rufe sayarwa kuma kowa yana kwana ya shiga jami'an nan saboda kila an ji sabon shugaban kasa kyauta ne karatu to da ka ji a ranka a a ni kan gaskiya kawai na na hakura tun da duk masallacin nan an ce kwaya uku to wa za a ba wa za a bari sai na yi tambaya to jama'a shawari ya za a yi da wannan jami'in ga shi su uku ne ga masallaci ga kunan gaba ɗayan ku kowa kuma yana bukata to ya za a yi sai nemi shawari eh wani zai ce tun da bai ga jam ba bai ga hom ba zai ce a ni kan zan hakura yanzu wani ya faɗa ranka amma da da haƙiƙanin lamari akwai jam din kai kar ma in yi maganar jam jam nan duk ayi wahala za a je a yi ta jam makaranta mukaddara appointment ne aka kawo na aiki gwamnati appointment waye a cikin kula zai ce shi ya haƙura kula ce a shi kam ya haƙura ko duk nan ba mai aiki ke ga appointment guda uku ai a duniyar nan ina ji wani kam da daga jin an ambaci appointment aka kawo an ajiye ina ji in yana da ismun layin azam da zai ja ko za a mutu ya zama yana da ɗaya to ya rinka ja kenan shi ba zai kula kuma ma zai kama zabga ismun layin azam din nan ne kawai saboda duk ko za a mutu ya zama da yana cikin wanda za su abin to ya za a yi da wannan home din guda uku ne mun tambaye shawarinka wala bagar da zai mun tambayi shawarin ka yanzu ya za a yi ga fom guda ga appointment guda uku an kawo masallaci nan muna zaune abin da za a yi shi ne za a zan ce a nemo mini takardi guda adadin yawan kuɗin sai in rubuta yes guda uku sai in bar saura empty shikenan ko za ka mutu bara in kira ka haka kawai kai in ce maka gashi ba a to ai ba na so a cikin ku gaya shi to kana so ka ce sai da nuna min ma in na goba ba goba da ai kofin ma ya daga tun da abu ya shigo hannu na kam ha ba da haruna min ka da biyu ha kwai o haka kake tunani za a yi ba a ba haka za a yi ba za a kawo fefofi adadin wanda suke masallacin nan a yaga su kuna kallo sai rubuta yes yes yes guda uku ko in ja gut in ja gut in ja gut shikenan sai a daidai girma ɗaya kuma dukka sai in turmuɗa su in turmuɗa su in turmuɗa su dukka sauran su kuma empty sai a turmuɗa su a turmuɗa su ka san ya za a yi ba wai kowa idon sa yana kan wa'annan ga wanda aka rubuta ko shi zai ɗauye sai in ce a kawo kwano sai a kawo kwano dukan su sai kwashe sai zuba duk an kasance na su an murza su sai sa a faru su girki da kwanon haka duk su damu su damu sai zuba su a kasar cin ina kirga uku kowa ya dauka kwa ya dauka na ce daya biyu uku kowa kawai sai ya dauka sai ce kowa ya rike karya bure kowa ya rike karya bure kowa sai ce kai zo nan sai ka zo kowa ya kuskure bure bure mini kowa yana kallo kana bude me ka samu empty to ko mana kai zo nan bude mi me ka samu empty har a zo kan wanda ya bude yes to kai da Allah ya baka ko mana da wannan Allah ne ya baka ba wanda ya baka Allah ne a an ce wai a zaɓi waye ya fi cancanta cancanta ne cancanta ai he an sa son rai in dai za a dubi wai za dole sai ka ga wani wani yana zagawa ya zo kullum ya gaishe ka wani yana dan kawo ba yana dan sayo ma nama a- yana kawo ba a wani yana kaza za ka dan sa sun rai a'a a kulla kawai a rufe ko wanda ya dauye zai dau ya ya shi kenan magana ta to haka ake yi ƙuri'a abu ne ma- ma- na raba gardama a musulunci da haka haka ake yi ko da wata rana wani abu zai faru to haka za ka yi in ba haka kai ba kuma sai kai sai kai rigima ko ba ko kai ka aibe su wallahi sai su sai su sai gaba ya shiga tsakanin ka da su in za ka yi a fili wai za ka ce za ka nuna son zuciya to ga min ya za a yi faɗa kai wace ma in ka je ka je kana jin haushi goyon ka ɗauki ka ɗauki babu to waye waye ɗauka ba kai ka ɗauka da hannunka ni na ce ma ga shi rike kai ka daukan makanka daga mutane su kiyaye hawan din nan shi yana gurbata duniya gaba da mutum za a zaɓe shi je haukan kujera sai son zuciya sai ya zo ya kasa yi wa mutane abu ya ta tarawa kawai shi kansa kawai da iyalansa kawai shikin da dangin ga dubban al'umma a karkashinsa akwai haƙƙinsu a wuyansa ba ruwansa son sai an zo sake abin nan zaɓe a ga ya zo ya dukiyar da tara ya zai ta ba yan iska suna shan wuwi suna zuwa suna kada hankali wajen yarin da ta mai wuce da kai ko kuriyasati da son shugabanci wa hawa da son rai wa amnin ila darin fanadi da amincewa zuwa ga gidan gida mai kare wannan na duniya ka zama kai dai kawai ka aminta da duniyar nan duniyar nan ina za ka yarda da ita ka ce wani za ka sake kana zaune a cikin duniya ka sake a duniyan haka da wayo inda kai ka yarda da duniyan nan gaba ta yaudare ka to ila ila min al ana'i wannan yana daga cikin wahala nau'in wahala duk wanda kaga yana yi wannan to zai je fada wahala karshen karshen rayuwar sa kenan ba a cewa rayuwar duniya malam duk yadda ta daure maka gindi to kar ka sake da yawa ka yi musu dariya da karshe abun ya dawo an an yi musu dariya duniya ta kai musu yadda suke so da karshe abin ya dawo Allah sarki saboda haka ba a aminta da rayuwar duniya ka ce wai don ka same ta ka aminta kai ka rena wasu don ka tara abin duniya kai ka amince ka ka ka tsere ka kubuta kai kan ba kai ba talaucewa kai kai wa mutane wulakanci don ka same ta ka aminta misali ma'anan aminta da ita din don Allah ya baka abun sai ka sake kaga kawai kai kan babu bare bare kubce ba shine ka aminta wai shi kenan kai kam shi kenan magana ka gidaje masu kyau abinci mai daɗi mata tawawa da sauransu shi kenan sai ka raina mutane to a duniyar Allah zai iya kwa- kwace ka baka mutu ba ka dawo Allah sarki saboda haka minal ana yana daga cikin wahala wa duniyana yace kaga duniyar namun nan wa in billa ilaiha ko da mun karkata zuwa gare ta karkata mala ya milu wa in milla ko da mun karkata mala ya milu shi ne wajen aya eh, wala ta milu kullal maili wa ta zaru kal mu'allama kar ku karkata dukkan karkata in kuna da mata biyu ku ware daya wa ta zaru kal mu'allaka ku barta kaman gafarka wanda ta rata wala ta milu kullal maili mala ya milu mala ya karkata ya milu yana karkacewa mil karka ka karkace amma ana eh, akwai ru- rukun wanda muka karanta a baya rukun ala inna rukuna shi ma karkata ne ila gurure karkata zuwa ga ru- ko kaga nan kuma mi- mala milna to duka ka samu luga biyu kenan rukun da kuma tamayuli karkata wa in bilna ila ko da mun karkata zuwa ga duniyar nan walad bin al ma'akil fil ina'i al ma'akil jam'i ne na abinci kala kala nau'in abinci kala kala lazza bina ya mana daɗi fil ina'i a cikin kore plate plate kenan kullum ka dawo gida wani sai ka je saudiya za ka ga abun mamaki malam mutum ya dawo gida in an zo an tara abinci a gabansa sai ka- sai ka rasa shi kam doki ne shi ko mene ne wallahi tallahi haka al'adar su yake mutum ɗaya ba na je wurin ɗan uwanmu na Saudiya din nan ziyara da aka zo ya ga ka san su sharadi ne sai kuɗi ledoji ake saya sabbi masu kyalkyali masu ado wanda an sun kuɗa an ce abin ja kasa da an naɗe shi kenan kuma an gama ya gama aiki ba za a gyara shi kuma gobe ma a ci abinci da shi ba sau ɗaya kawai mai kyau mai shayi a shimfiɗa kamar taburma da aka fara ajiye abinci ga kaza nan ga layin abubuwa daban daban daban na rasa ma mai zan mai zan mai zan ci kowanne kuma shi kadai din zama baraka ya cinye shi ba to walad na binal ma'atil fil inashi ababen kayan ciye-ciye suka daɗaɗa a cikin kore koren abinci kore kam gaban yanzu plate plate plate kenan ka da kasuwa saboda kai da kuɗi ne kawo ma plate plate wannan plate din su ne wannan plate soyayyen nama wannan plate abin nan ne dankalin turawa soyayye wannan plate din lotus aka abin nan ganye aka yayyanka aka wannan su apple wannan ko kala-kala din wannan plate din kuma an yayyanka su gwanda da lemu an yara shi an yanka su abarba an katantana su an yi su plate din su daban su ba da su wacce abin hanyar baucin nan kankana an yayyanka su ne su mangoro an yi sala-sala nan da na yi zaman wani gida ne a kan haka na gani kullum dare haka za a zo za a tara min abubuwan haka a gabana kala kala sai ka rasa me za ka fara ci shi ma kullum dare eh gidan shehi ba da na zauna haka kawai shi kenan ka ci wannan ka fara a zo a kawo su jus jus kuma aji wannan zabinan ma'akil fil inai kai ka saba kullum da dai in dare ya yi da an zo an buga maka wata wani tuwo bala yadda ka san dutse sai ka yi da gaske ka danna ya sosai ta kai ya kantaro roma yadda ka zama wani dutse in ka sa ka jefa abin loma a cikin kwanon sha kana hangen loma kana kallon sa an gane bayanin ko hakken yin kaji haji kana hangen loma a cikin in ka ɗauko loman kawai sai ka ganta yanci ba abin da miyan da zai taɓa jikinta saboda tsabar miyan ya ji haji sai ka ganta fara farko kana jefa a baki gaba an wanke kai to kai kan ba da irin kake ba bawan Allah gari ya waye dama abinci ka san ba da daɗi ana ragewa sosai an zo an sake buga wasu abin nan ne su triangle an kawo ba shi dila guda nan ba kayi kayi abu ya gagara tafiya ka tura ka tura ina da rana an sake buga tuwo eh kaza kala ka gamba haka bane da ranar ma tuwo sai ka je kauye za ka ga wannan malam illahi lalle an fara an fara lodo lodi kowa ya kawo nashi sai ka dauka abin nan to sun saba sai ka ga kuma an taga duk an kawar da shi to kaga kai ka ba a littafin ka zo duniya ka more me ka more kullum kana shi kana tuni to ba da kai ake ba wala zabinan ba akil fi inayi kayayyakin ciye-ciye suka yi ma daɗi a cikin korancin abincinka kowanne ran da wani ya kawo ma ziyara shi kam ya zo aljanna shi ba irin wanda ya saba ba irin wanda na faɗa ya saba ya zo ya kai abinci ko a shaka wani fa yanda ka san ba zai yiwa gari ya waye baka ci abinci ba ko ka san ba zai yiwa gari ya waye dai an nawai ba zai yiwa to wani shi kuma ba zai taɓa yiwa a ɗaura abinci a gidansa ba ta nama ba ba zai yi ba kowane lokaci kuma dare da rana za ka je firizansa za ka zo ka samu nama kawai a jirge sun daskare kamar kankara in an zo sai a sare a bantare sai a zo a sashi a ruwan zafi sai ka ga kamar yanzu aka yanka nama sai a jefa zai yi wata nama bai ba abin da ya same shi in ma an dauke refa su yana da jet nama shi zai yi wata ba abin da ya same shi inda a freezer ne walan zabinal ma'akil fil ina'i so saboda haka je mana so walar da binal ma'akil fil inari ababen ciye-ciye suka yi mana daɗi a cikin kore wahabna kar wajen na kulla wata ne to wahabna muka zaci kar wajen na haƙiƙa mun samu kulla wata ne duk wata bukata wahabna ku lura da wannan wurin ba karkace ka fasara shi da ba haka ba fa wahabna muka kaddara ko muka zafi don ba wahabina kan kan san wahabina din nan fa kar ka dauke shi da wancan wahabla na na bayarwa na wahabu mun karanta irin sa a farkon diwanin nan habu kanzal mutalzama habu kanzal mutalzama harafin farko ko kaddar tashi kanzan taska ne mudal sama to kaga wannan ma irin sare ba irin wancan na bayarwa bane mauhiba na na kyauta din nan ba shi bane wahabna muka zaci kad wajanna lallai hakika mun samu kulla wadarin dukkan wata bukata wadar bukata kaga ma ya sa masa hajat a sama bukata shine wadar ga yana a cikin suratu lahzabi ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرج وطرا ولما قضى زيد منها وطرا وطرا بكاتا يعني زيد يبيع بكاتا سيتا وطرا to sai a rike lugan shi ma bukata shine haja ko habana muka zaci kar wajen na hakika mun samu kulla wata duk wata bukata wa ɗala bi almata kuma wannan jin daɗin ya tsawaita muna morewa a hakan wani zaka same shi ba abin ya daɗe ana morewa to duk daɗewan ilan ba'i wata rana zai ƙare cikin biyu ko ya ƙare kana nan baka ƙare ba ko ka ƙare ka bai shi duk yadda ka more ilan ba'i wata rana zai ƙare in ba'i. yanke ba'un wa fana'un kenan yankewa da karewa yace faqadinuha faqadinuha wanda yake ya zauna a duniyar nan irin yan share wuri zauna din nan wani ai baya tunanin ma zai mutu shi kawai yana gani ya zo kenan ya zo kenan shi ga amma sai yana gani magana mutuwa kam a'a sai dai suwa ne da suwa ne amma banda mu muka bai ha to kakana shekara shekararsa dari da goma yi na ji tarihin kuma babansa shi ma shekara wajen kaza yi ni ya za ka yi kace ni ha mun ka kila sai mun ninka wajen nan ba faƙaɗin ha kenan wanda ya share wuri zauna mai zaman wanda ya share wuri ya zauna a duniya a sari'u zaniyan ha ai shi ne ma mai saurin kaurace mata za'an ai shi luga ce ta arrihlatu kauracewa za ga ya saka masu sama ko za'an kauracewa ka'inu ha wanda ya zaune a duniya dinan jalisu ha kenan ko ai a duniya wanda ya zauna a wannan duniya yace shi ya zo to sari uzzani anha mai sauri ne wurin kauracewa gabarinta ya kaura ya batta walau ramal idalata ko da ya nemi dadewa a duniya jute ga jiwon da duniya shi ne tsala ko ya nemi daɗewa a duniya a ci gaba da morewa kenan ciye-ciye masu daɗi din nan da sauran abubuwan da muka karanta a baya ko da ya nemi daɗewa to fitawa'i yana cikin halaka ne in dai bai bi Allah ya bi annabi ba ya zauna kawai shi kawai a more a duniya kawai fitawa'i karshe zai je ya shiga halaka ya faɗa halaka at-tawa'u halaka وتصريفه المنايا المنايا متوى وتصريفه المنايا متوى ذات juya shi ana wabu daga wannan son zuciyarsa da muka faɗa a baya din nan hubbu da ya zata wahawan din nan kana tsakiyar son zuciya aiki da son zuciyarka sai mutuwa ta zo ta juya ka ta ɗauke ka ma'ana shine ta juya ka gabarin wannan an hawa wannan son zuciya ita ce ta iya wannan mutuwa wani yana cewa wai mai tsoron mutuwa to sai ya hadu da ita duk wanda yake tsoronta to sai ya hadu da ita wani mai littafi biyu ne faɗa to ai ba ya tsoronta a gaya mishi waye ne ya daga hannu a cikin nan masallacin waye shi baya tsoron mutuwa ba babu to duk mai tsoronta zai hannu da ita haka shi kenan kowa ma kenan ko da ya hau ko ina ya shiga qur'ani ya gaya mana aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina ka shiga sai mutuwa ta riske ka ta kama wani wuri ya ce wa inna mulaqikum ko ina kuka shiga kai ka haɗu da ku kana gudu sai ku haɗu a hanya inda ko ina ka shiga ya ishe ka annabin Allah annabi Musa alaihi salam in kana ji wai kai duk tsoron Allah ka ai inda ba annabi ne kai ba ai bayan annaba ka ne an yanka bar kwanakinsa sun kare shikenan sai tsakaninsa da Allah ne ubangiji da Allah yana da abin da ya ga dama sai kamar irin ya dan ba shi hadiyan wasu shekaru bayan kuma kwanakinsa sun kare Allah ce mara ya dafa jikir saniya gurgurun adadin gashin da hannunsa ya dafa gurgurun shekarun da za a bashi hadiya annabi Musa ya dafa jikin saniyan kawai gurgur sai ya kirga aya inda hannunsa ya taba to adadin yawan gashi a kirga ko bin yawan to amma shi shekaru haka an gama haka wannan wannan bayan cikin bukari karka dauka wani labari ne mai rauni ko ga'idi ko wani kanzon kurege an gama kawai sai ga mala'ika mutuwa kuma shi kuma dama yadda ya gani kwanan annabi Musa ya kare na zai zai dauke shi zai karbi ran annabi Musa a zara'ilu mala'ika mutuwa da ya zo annabi Musa yake to da saura ne ka zo yi ya ce ya zo daukan daukan sa ne ce to da saura kayya kayya yace nace maka da saura to ba da wuri yayi wuri na taba baku labari da ya zabga mai mari annabi Musa da ya yanke mutuwar mala'ikan mutuwar da mari san da irin sai gida na cikin bukhari annabi muhammadu yake babu labarin to ya kake tsammani yanzu in kai ne annabin Allah ba su kunna shi abun an samu contradiction ne shi an ƙara masa alawul lawul abin nan isbati shi wannan kuma alawul mahawi aka rubuta cewa ga iya shekarun da zai to da shi ya aiki ya zo zai ɗauki ransa ya ce masa a'a da saura ya ce a'a suka kayya kayya kawai ya zabga mai mali sai ya tafa da ido so saboda haka dai a takaice yanzu da Allah kai a ce annabi ma ku na gaye da yanzu kai ka samu dama inda ana samun dama akan malaka ai bare sake zuwa wurin wani ba ya ga wurin ka kai ka to amma ina inda zai fito mala'ikar da ya kake tsammani garin ta kawai sai ka mutu ai garin ta kawai sai ka mutu tun bai taba ka ba za ka mutu to wata sirful mana ya ana hawahu mutuwa za ta kauda shi ana hawahu daga barin son zuciyarsa wa in kana alhadisu ko da ya zama mai mai mai kwadayi ala sawa'i na zama a cikin wannan duniya ko da mai mai mai kwadayi dadewa ne a duniya to mutuwa sai ta zo ta dauke shi ta juyar da shi gabanin son zuciyar nasa duk son zuciyar da yake nuna a duniya sai ta zo ta yanke shi ta juye shi gabanin wannan abu eh wa in kana harisu ko da komin yadda yake kwaɗayi alaf tawa'i na dadewa a duniyar nan to mutuwa sai ta zo ta dauke shi duk kwaɗayin dadewan ka duniya sai ta zo ta juyar da kai gabanin zaman duniya to ku duba in akwai mai tambaya kafin ta ya cika sai yayi walau ramal idalata ko da ya nemi dadewa tsawaitawa a zaman duniya a duba karatun mu din in akwai abin da kalmar da kake bukata eh sari'u zani mai gaggawan kauracewa ne gabarin duniya kadinu hakenan mai zaman a duniya wanda yake zaune a duniya na sari'u zani ha ai mai gaggawan kaurace ma kaurace mata ne tafarrada ya kadaita bil jalali da girma wa bil baqa'i da kuma wanzuwa wa tamthilan akwai kuma misalai a cikin wannan littafi iri iri wali kaulaha yana bibiyan zantuka na wannan littafi waye aliyu bin husaini kenan yana bibiyan wannan zantuka cikin littafi wa inzaran da kuma gargadi littafi ya containing gargadi ya tattare akwai gargadi iri iri a ciki kallujeni wato kai ka ce in kaga tsarin waƙoƙin littafin kai ka ce azurfa ne hibba shine lujeni yadda ya tsara su suka kyau kai ka ce azurfa ne shardi kullu watsirin duk bukata wa na kadwajen na kulla watsirin muka zaci mun samu hakika mun samu dukkan bukata wannan bukata za ka su sa mata hajatu a sama bukata tanazzaha ai ta'ala au taqaddasa ko ta menene subhana duka ma'anan su ne tanazzaha ya tsarkaka ma'anansa ɗaya da taqaddasa ya tsarkaka ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka subhana ya tsarkaka duk da me ka tambaya nazim okay okay سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين